بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أدعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أرضها السماوات والأرض أعيدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنون والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستكبروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من مرتبة sarkin bununu kuma babanmu wadda da yamma ake tare da shi a wannan wuri a yanzu ya bar wakilci wanda muna tare da shi shugaba farfeso zubairu abubakar madaki da sauran dukkan mahalarta ina jimlace mu cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya wa allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana a kuma cikin wannan gari mai albarka garin gununu a karamar hukumar ta fawa ballewa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka wa dukkan wanda suka sanya hannu suka taimaka wajen tabbatuwan wannan wa'azi Allah ta'ala ka sa aljanna ita ce makoma gare su lallai kafin ɗaura dukkan abu da zan faɗi wani abu yanzu ya faɗo min zuciyata musamman na abin da ya shafi rashe-rashen ka samu rasuwan Sheikh Dauda Muhammad Allah ta'ala ka gafarta masa Allah ka sa aljanna ce mu kuma a gare shi ba mu rabu da wannan radadi ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake mana jarabawa na rashi na zakawar malami mai nati wurin abin da shafi ilimi da neman ilimi wato shi ne dr tijjani na unguwan daki duka bayanan malama rashin su wato wani gurbi ne mai girman gaske a cikin tafiya ta ahlus sunna musamman a wannan babban masallaci ta ahlus sunna kuma cibiyar sunna na jihar bauchi masallacin gwallaga na roƙon allah ta'ala ya gabata musu gaba daya wannan inda suka je watan wata rana mu ne imamu shafi'i yake cewa ta zawwa lillazi la budda minhu fa innal mauta mai qad ibadi kai guzuri ga abin da babu makawa dole sai ka je ya ci domin mutuwa ka ganshi nan mai katin na bayi kowa sai ya dauka to wannan bayin Allah da shingin malaman mu wanda suka rigaye mu magabata gaba daya duka muna sadar da addu'a na akai gare su da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ita ce makoma a gare su da mu gaba da yan uwa musulmi kamar da muka sani addinin musulunci addini ne wanda yake ya taba dukkan fajjar rayuwa gaba daya addinin musulunci shine addini wanda ya taba wato ainihin kansa yadda zaka zama musulmi na gaske yadda za ku zo mai imani na gaske na ji daɗi malama guda biyu da suka gabace da su taɓa wannan bangare ne addinin musulunci shine wanda yake mai da mutum mutum ya amsa mutuntaka ya rabe shi daga ainihin zama dabba ko mutum wanda yake da dabbanci addinin musulunci shine addini wanda ya koya mana tsari na zamantakewa shi ne ya nuna mana yadda za mu yi 'yan uwantaka ya yan uwantakanmu da ya kasance idan an samu matsala ya za a jaro matsala a zamantakewa da haka lallai ya zama mana wajibi kamar yadda muke ganin wanda muke tare da su muke gogayya yau da su yau da gobe da su suke tafiya to wallahi ne amfani da sauran lokaci da Allah ta'ala ya bar mana ko ya bar mu a cikinsa mu ja dukkan abin da yake na tsakaninmu da zamantakewarmu da mu'amalanmu da ainihin wato abin da ya shafi harkoki na yau da kullum muke wannan ne sa mai dubi cikin suratul hujurat musamman kan aya ta goma ila ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan cewa innamal mu'minuna ikhwa إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Ubangiji ta'ala ya ce, Innamal muminu na ikuwa, lalle mumine ‘yan uwan juna ne, wannan ukuwa wato uwa Islamiyya, ‘yan uwantaka na Musulunci’ wanda shi ne gaba da kowane irin yan uwantakan da babu addini a cikinsa dan uwanka na jini da ba musulmi ne ba musulmi ne shi ba yar uwanka ta jini da ba musulma ce ba to wannan yan uwantaka ta ukuwa islamiyya ya ɗara ma wancan yan uwantaka da ke tsakaninka da ita a wurin Allah domin ukuwa islamiyya shine yan uwantakan da da a tashi ranar gobe alkiyama a gaban Allah cikin farin ciki da murna kuma da ya zama an samu natija wanda ke kyau sai ta lalace lallai abun sani muminai yan uwan juna ne musulmai ko kuma muminai yan uwan juna ne to Allah ta'ala ya san a zamantakewa zo mu zanna ne zo mu saba bahaushe na cewa ko masu hikimar zance suna cewa tsakanin harce da haƙori ma wata ana samun wato matsala ko ka duba dangantaka wuri ɗaya suke kwana ba abin da ke raba su tsakanin harce da ainihin haƙori kullum tare suke iya sabo kenan tare ake kwana tara ake wuni tara ake shiga ko ina shige da fice duka ana wuri guda amma watan wata sai ka ga wato haƙorin nan ya ciza kan harcen nan ya ciza to haka zamantakewa da yadda muke jin daɗin zama a tsakaninmu da yadda muke jin wannan kowa ɗin islamiyya a tsakaninmu da yadda muke jin dangantaka da sabo abokinka abokin mu'amalanka a ofis abokinka abokin kasuwancinka a kasuwa abokinka abokinka makocinka abokinka abokinka na kuruciya wanda kuka taso tun a kuruciya tare kuka girma tare ya san ka kasan shi ya san sirrinka kasan sirrinsa kasan yadda halayensa suke masu kyau da ka iya yabawa a lokaci guda kasan inda yake da kurakurai da tuntube za ka iya faɗi ka san daɗin mu'amala da shi amma wannan bai hana wata ran a samu saɓani ba to Allah ta tun da ya san da ni saɓani ya ce to fa aslihu baina akum lalle ku gyara abin da ke tsakanin yan uwanku na saɓani an samu saɓani tsakanin wane da wane musamman duka ana da'awa sunna to kar kawai a bar abin kamar al'ada shayi ka sani amma wani da wani ai ba su shiri ka ce nasi aka samu akan su zanna a haka sai sun shirya ba nisan da aka samu sabani yan uwa musulmi ko lallai mu dau wannan hasken nassin mu ga mun gyara mu'amalan da ke tsakanin yan uwan wane mun samu labarin kun samu sabani da wane ko mun yi binciken akan abin da ya hada ku ko ko wane ya gaya min abin da ya hada ku to amma muna so mu ji ta wurinka mu ji ta bakinka menene ya hada ku shi ma ya juye ya gaya muku dukkan abin da ya hada mu da wani to wannan sai a duba do Allah dukkan wanda yake shine mai kuskure a nuna masa kuskurensa cewa wane sabaninku da abokin kan nan lalle alal haƙiƙa gaskiya a bisa bayanin da kai da bayanin da yayi da dukkan abin da muka ji har ma a cikin kalmominka cikin abin da kace kayi mun gano fa tsakani da Allah kai ne mai kuskure wannan tafiya na addini tafiya ne na gaskiya wannan tafiya ta sunna tafiya ce ta gaskiya dan haka don Allah abu kaza da kaza shine kuskuren ka daina kuma kai kokari ka gyara wallahi idan za mu irin wannan tafiya wato sai tafiyar mu ya koma kamar kai ka ce wato zumunci ne na jini da jini saboda me me muka kalla addinin musulunci me muka kalla kalli girman Allah amma ka samu musulmi ɗan uwansa musulmi suna gaba ba sa ga maciji da juna kaga musulmi yana Allah Allah ɗan uwansa wani musifa ya cin masa bayana ba da labarin wasu mutane guda biyu sun samu sabani aboki da aboki sun tashi sun lokacin ƙuruciya sai ɗayan ya riƙe shi a zuciya yana ta burin da wani musifa ya cin masa wata sai aka ce masa wane baka ne san labarin abin da ya faru da wani ba ce wane ce wani abokin ce abokin na da ba ya ce amma daidai da hakan bai faru sai ce to ai aka ce masa abin da ya faru yau wani kwana uku bai iya ɗaura girki a cikin gidansa ba ma'ana bai da abin da zai ci ya daga hannu ya jinjina wa kansa da kansa ya kulma kururuwa na ɗan ciki tare da ihu ya ce wane yana ganin da muka yi aure mun wasa ne ai da mutum da ya samu sabani da ni ya ringa ganin irin wannan kenan kaiwa kaiwa da haka yan uwa asali mun kallon wannan ukuwa islamiyya din mu gyara tsakaninmu mu rinka nasiha a juna musulunci addini ne wanda ya taho da gyara ya taho da nasiha addinu an nasiha in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka saba a sanna a ainihin sulhun ta tsakani domin wani lokaci akwai aboki da ka samu irko da Allah kai musulmi ne kai musulmi ne yin sulhu musulunci ne yin sulhu karantarwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda musulunci ke kyaman ƙarya yake kyamatar da mutane ƙarya amma akan abin da ya tafi sulhu ma'ana addinin musulunci sai da ɗan kafa aka amince kana iya yin kariya don sulhun da wani da wani musulmi da musulmi da suka samu sabani a tsakaninsu mutane ba za mu samu sulhu a tsakaninmu ba duk sanda aka samu sabani kawai sai a maida bin abin al'ada kai mutum ana cewa ai da wani da wani shekara ashirin ba sa shiri ai idan kana neman abu kaza a don wani kar ka yadda ka shigar da wani cikin masu zuwa tambayarwa ko masu nema maka alfarma domin idan akwai wani ci mun ba sani kawai ba zai bayar ba me ya faru an shekara ashirin da su da ya wuce sun taba sabani a kasuwa sun taba sabani a wurin aiki wai wannan sabanin da shine har ake rufe zuki ko siyasa ai ya jam'iyya kaza shi kuma sannan yana jam'iyya kaza wannan ya sa yanzu ba sa shiri tun wancan lokaci ba sa shiri yanzu ba sa shiri ubangiji subhanahu wataala yana cewa fa aslihu baina akawaykum wattaqullah ku gyara tsakanin yan uwantakan yan uwanku ku gyara tsakanin yan uwanku ku sulhunta su Allah ta ce to ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ko ku samu rahama na ubangiji subhanahu wataala Allah ta ce kuma me يا أيها الذين آمنوا لا يسكر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون har yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya kara nuna mana ya saita mu yadda za mu ci gaba da zamantakewa da mu'amala irin ta yau da kullum. Allah ta'ala sai ya kira wa masu imani, ya yi hallazi amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yaskar qaumun min qaumin kar wasu mutane su wulakanta wasu mutane kar wasu mutane su kaskantar da wasu mutane dangane cewa ko dan kabilansu ko dan garinsu ko dan su yan kauye ne su kuma suna ganin su yan birni ne ko dan suna ganin su masu dukiya ne wa'annan nan suna ganin su talakawa ne Allah ta ce kar ku yadda ku yi hakan nan sa'an ya kuno kayan minhum abu ne ma mai sauki a wurin ubangiji subhanahu wataala ka samu su mutanen da ake kaskantarwa ake wulakantawa ka samu a wurin Allah su ne mutane mafi alkhairi domin gane na Allah ba a ganewa kaɗai a malin malin ba a ganewa a tatun hula ba a ganewa a gangariyar takalmi ba a ganewa a babban mota ba a ganewa a babban gida ba a ganewa a babban shago ba a ganewa a ainihin wato niyewa da sanuwa a garin mu a karamar hukumar mu la yaskar min qaumin asa an ya kunu asa an ya kununa khairan minhum abu ne mai sauki a wurin Allah ka samu su wanda ake wulakantawan su ne mafi alkhairi a wurin Allah so nawa kake ganin mutum kaman kafin shi amma a wurin Allah shine babba ka san sirrinsa tsakaninsa da Allah wataƙila kai idan ka je ka gungura tun farkon dare nishadi kake baka tashi kila sallar asuba mai kama ka shi kuma wannan da kake ganin ta kaman ba komai ba kaman ba mai dukiya ne ba ba mai riga ne mai tsada ba ba mai babban gida ne ba ba mai babban moto ne ba ba basarake ne ba ba mai mukamin siyasa ne ba kila idan dare ya raba gida biyu daga nan kuma zai tashi yanzu zai koma kyautata alakar sa da ubangiji subhanahu wataala zai ta nafilfilu zai ta istighfari zai ta karatun alqur'ani kuma yana wannan da tsoron Allah da takawa ba dan idan wani ya gashi ya ba kaga ko duk da ya rike wannan da ya samu girman daraja da matsayi a wurin ubangiji subhanahu wataala da kusanci daka Allah ta'ala sai ce kar ku yadda ku kaskantar da wasu mutane dan ganin abin duniya kurin ko dan ganin cewa ai kabilar su kabilar su kaza ne yaran su kaza ne ko gidan su wane suka yi ai su wane ai da talauci aka san su gidan su wane ai ba su da wani mulki gidan su wane ai ba su da wani sarauta duk ba a nan bane wurin Allah inna akramakum inda Allahi atkakum Allah ne ke duba tsoron Allah wa fi tsoron Allah to a wurin Allah shine babba wala nisa'un min nisa'in Allah ya kuwa cewa kar wasu mata su kaskantar da wasu mata ko dan jin sun fi su wato ainihin sanya a tufafi ko ainihin a tamfa mai tsada ko dan suna jin cewa ai su matan su ne matan masu mulki ne matan masu sarauta ne matan manyan malamai ne matan manyan 'yan kasuwa ne a'a ba a nan iki ba asa an yakuna asa an yakuna khairun minhun an yakunu khairun minhun an yakunna asa an yakunna khairun minhun a wurin Allah ne mai suka zama su wa'annan matan da ake kaskantarwa din ake wulakantawa a wurin Allah su ne manya su ne manyan mutane to ashe kenan kaga wannan nuna mana zamantakewan addini kowa ana ba shi girman da Allah ta'ala ya ba shi a asali dama kowane mutum yana da girma yana da kima a wurin ubangiji subhanahu wata'ala mutum hadisin wasu wanda imam musulun ya fitar an yi wani mutum da ake kira uwaisu uwaisu malamai suna cewa sahabi ne wasu malamai suna cewa ba sahabi ba ne don ku bai gamu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba amma manzon Allah da kansa ya yi sharan uwaisu ya kuma sanar da sahabbansa uwaisu ya ce lallai akwai wani mutum da zai taho idan wannan mutumi ya bayyana ku je ku neme shi ku nemi addu'a wurinsa tun ranar sai da na umar ya ji wannan sai kiyaye ya rike gamgam kuma manzon Allah ce wannan mutumi da ya zo ne cikin tawagan mutanen Yaman da aka idan mutanen Yaman suka zo ku je ku da bincikawa a cikin su idan kun haɗu da shi ku nema addu'a ya kuma muku addu'an alkhairi shikenan sai na Umar sai ya zama da kansa duk sanda ya ga mutanen wato mutanen Yaman sai ya je wurin su yana shela da kansa baya ma ɗaura ɗan wakilci ko wakili a da kansa yake yin shela yana mai ɗaga murya yana afikun uwaisu afikun uwaisu haka yake shelantawa yana cikin ku akwai uwaisu cikin ku akwai uwaisu duk sanda ya ga mutane a cikin tawagar mutanen yamma akwai wani mutum wannan hadisi na siffan wato jikinsa wani mutum ne wanda yake dogo sa'an nan mai jiki sosai wata sai ya duka ya miƙe tsaye sai ya fuskanci sai na umar ya ce kullum ka taunan sai ka zo kana shela kana tambayin mu a waisu waisun nan ba wani babban mutum ne a cikin mu ba waisun nan ba wani basarake ne ba waisun nan ba mai kuɗi ba ne waisun nan ba wani babban ɗan kasuwa ba ne waisun nan ba wani tararren mutum ne a cikin duniya cikin hirarsa ba bal waisu nan da kuke ce ta cewa waisu waisu lebura ne cikin leburorinmu mai mana ciwo hakika mun taho da waisu amma abin da muke so mu gaya maka waisu bai kai matsayin wanda za mu shigo da shi cikin gari ba haka mun bar can wajen gari daji yana kula mana da abin hawan mu da wakan mu da raƙuman mu da muka hawo muka taho da sunan maka sai na umar sai ka cewa bai ci zama ba sai kama hanya tare da sai na aliyu sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hanya suka tafi can kohe suka hango ga wani mutum can makiyayi yana kiran dabbobi to dama cikin hadisi annabi ya da sufan uwaisu ba wani mutum ne wanda ya ga shi da cika maka ido ba sannan uwaisu daga cikin jaraba wanda Allah ya masa wani mutum ne wanda Allah ya masa jarabawa ta cutar kuturta amma Allah ya warkar da shi sannan alama jabbansa yadda bai wuce kamar shaɗin ko ba nan ne kawai ya ba jikinsa aka sai da abu sai da umar da shi sai da aiki saurinsa sai da ali sai da umar yana gaba gaba yana zuwa sai ya ce masa bawan Allah kai ne uwaisu ya ce eh ni ne uwaisu kai ne uwaisu ya ce tabbas ni ne uwaisu bawan Allah don Allah ina neman wani alfarma a wurin ka guda ɗaya tak ya ce mai kake wannan alfarmar ce alfarmar guda ɗaya ina so ne da Allah ka ɗaga ta gowarka ka ɗaga tufarka wato ka ɗaga tufarka ina so in ka yi kamfani a cikin ka wannan kalmar da ya gane cewa wannan ba Allah abin da yake so ne shi ne sau wannan inda bai wace ba a sannan shi ne sai da na umar ko sai ya ɗaga gefen tafasa ya ɗaga gefen tafasa a gefen cikinsa ko shi ke sai ga alama wato tutsun kuta inda bai warke ba a gefen cikinsa lalle kai da gobe don Allah ba wani Allah ina ne ma alfarma a wurinka ne na biyu mene kuma alfarman yanzu ya ce ina so kamun addu'a ka te- taimake ni kamin addu'a ka roƙi Allah ya ce babu alkhairin da muke ta magana kai ka ne ba da fama dan ga wato ka gari shi na na bude ka ne sai da na umar sai ce ni ne umar khattab sunan kuwa daga sunan sani duniyar musulunci a dama a wani lokacin da suka san sai na umar ya ce ai al'amari ya sauya yanzu ba maganar maka addu'a ne ba Allah yana ne muka addu'a da umar ya ce a kai ne za ka maka addu'a kenan ko ya daga irin da rabza su addu'a ina alkai ne ko hadisi ne mai amma abin da ce so da na kuma Ibrahim ya zo ya tsaya tak kamar dan sanda to abin da nake so ce wato ka duba yadda zubin uwaisu yake da irin yadda yake makaskanci a zahiri haka lebura a cikin al'umma mai kiwon dabbobi a cikin al'umma bai kai a je a shiga jama'a da shi ba sai da abu a wajen kai ashe babban mutum ne kaga irin wannan shine sai ka je ka taba wannan mutum da kace ganin makaskanci ne amma a wurin Allah babba ne daga nan tun daga nan duniya daga ganin mala'i Allah ta'ala ka kiyashe mu ina mai dakatawa a wannan wuri bisa bin umarni abin da muka faɗi na daidai Allah ta'ala ka haɗa mu cikin lada wannan muka yi kuskure wa akiru da'awati an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Shehin malami babana limamin sarkin zango Allah ya saka da alkhairi tare da alaramma. Zan yi amfani da wannan dama na gayyato malam magajin malam tare da shi akwai alaramma Yasir Adam Musa da alaramma ya yi karatu a ton